وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي ترى وتن ربيع الأول شكرا تدبو ديا دا داري هدو دا أربعين دا بيار هجرية وان دا إداتي دا أشرين دا هدو دا وتن ترى shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya insha Allah muna darasi na ɗari da talatin da takwas a karatunmu na wannan littafi muktasar zadul ma'ad na shekhu da'awatul islamiyya muhammad bin abdul wahab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wanda da ikon Allah ta'ala za mu ɗora a kan gabar karatun da muka tsaya muna bayani akan wato yakin Uhud yakin Uhud malam Ibn al-Qayyim ya kawo mana jerin yaƙuƙuka da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi da wanda ya tuttura da wanda yayi da kansa sai zabi wasu daga cikin yaƙuƙuka yake bayani mun yi Badar a takaice yanzu ma za mu yi Uhud a takaice sannan malam zai kawo mana fa'idoji da musulmi za su iya amfanuwa da su a yaƙuƙukan da aka yi na badar da ohud in za ku iya tunawa a satin da ya wuce mun tattauna akan cewa lokacin da aka zo yaƙin ohud an samu yaran sahabbai yara sun yi ta zuwa cewa suna so a tafi da su suna so a tafi da su suna so a tafi da su annabi yana cewa a'a ku yi haƙuri saboda shekarunku bai kai ba farar da manis tasgara anil itali wanda duk ba su kai su yaƙi ba annabi ya juyar da su daga cikinsu akwai ibn umar akwai usama akwai zaid bin sabit akwai uraba ibn aus a wasu kuma wanda ya ga za su iya zuwa yaƙin ya ba su izini su je daga cikinsu akwai samura ibn jindub akwai rafi ibn khadij a lokacin suna da shekara goma sha biyar kamar yadda malamin faɗa to sai ya ce faƙila أجاز من أجاز لبلوغه بسن خمس عشرة سنة duk wanda annabi ya bashi izini ya je yakin Uhud a wannan lokaci to ya kai shekara sha biyar daga nan malamai suke cewa duk yaron da ya kai shekara sha biyar to ya kamata fa ya shiga taitayinsa ya kamata ya kimtsa ya sani cewa akwai nauyi a kansa akwai littafi a kansa yaron da ya kai shekara sha biyar akwai balaga kenan a kansa in an ce balaga wato ya kai lokacin da duk abin da ya yi na daidai za a rubuta masa lada duk abin da kuma yi na kuskure akwai littafi ana rubutu a kan shi so ya kamata iyaye su rinka faɗakar da 'ya'yansu mazansu da matansu idan lokacin su ya kai na ɗaukan alhaki ko me mutum ya ana rubuta mashi to kaga tun da dai za a ɗan shekara sha biyar ya tafi yaƙi to kaga ai wannan girma ya zo masa kenan wa radda man raddahu li sigarihi an sinil bulughi wanda duk wanda annabi ya juyar da su kuma duk ba su kai shekarun balaga ba ne duk wanda bai kai shekara sha biyar ba bai bashi ya je ba saboda bai balaga ba wanda kuma ya kai shekara sha biyar to annabi ya bashi saboda ya balaga wa qala ta'ifa wasu malaman wasu jama'a suka ce ajazahum li taqatihim ba balagar ya duba ba kawai iko ya ga za su iya yi da haka ya ga za su iya yi ne wala ta'sirin lil bulughi wa adami fi dalika a wannan yaki na Uhud da aka tura wasu sabai suka je kanana babu tasirin balaga cewa mutum ya balaga ko bai balaga ba qalu suka ce wa fi ba'd alfazi hadisi ibn Umar falamma ra'ani mutiqan ajazani suka ce ai akwai daga cikin wasu lafuza na hadisin Abdullahi dan Umar sahabban suka ce ibn umar yake cewa falamma ra'ani mutiqan yayin da annabi ya ga zan iya ba cewa yayi yayin da annabi ya ga na balaga ba yayin da annabi ya ga zan iya ajazani sai ya bani dama in je in je yakin hadisi imam bukhari ya rubuto shi da muslim to wannan dai sabanin malamai ne shin yakin uhud annabi ya duba balaga ne ya bar wanda suka tafi suka je duk da suna da karancin shekaru da yarinta ko kuma ya duba dama ne da ikon yaƙi da yawa dai daga cikin malamai cewa suka yi ya duba sun balaga sun kai ainihin wato karansu ya kai tseko don haka shi yasa ya kyale su je malai ce sun zakara kisata al-usairim wa kalamu abi sufyan al-jabali wa hiya ma rawahu al-bukhari fi sahihi an al-bara bin azib radiyallahu anhuma qala ashraf abu sufyan qala afi al-qaumi muhammadun فقال صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه قال أفي القوم ابن أبي قهافة فقال لا تجيبوه فقال أفي القوم ابن الخطاب فقال لا تجيبوه فقال إن هؤلاء قد قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا فلم يملك عمر نفسه فقال كذبت يا عدو الله إن الذين ذكرتهم أحياء وقد أبقى الله تعالى لك ما يخزيك ويسوءك malam ya ce sai ya ambaci kisar usairim usairim shine amr ibn sabit al-ausi kamar yadda ya zo a cikin usul ghaba da kuma ibn hisham ya kawo a cikin asirar nabawiyya da kuma maganar abi sufyan a lokacin da ya hau kan dutse yana kirari yana kwalla kiran wasu daga cikin sahabbai manya dan ya ji wai suna nan ne in suna nan a matsayin maza yaya ba su fito aka fafata ba kamar yadda Bukhari ya ruwaito daga Bawa ibn Azibin yace ashrafa Abu Sufyan Abu Sufyan ya hau kan dutse sama sai yake kira na wulakanci a yakin Uhud kenan yace afil qaumi Muhammadun yayi kira da ƙarfi yace shin a cikin mutanen nan akwai Muhammadu wai ba zai ma ce Rasulullahi ba da zai ce manzon Allah ba kawai gayan sunansa ya kira wai irin gani yake kamar ai an kakkashe musulmi an kammala da su ba su isa ba bari ya yi wani kirari faƙal sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai wuf ya ce la tujibuhu kar ku ba shi amsa ku shiru ku kyale shi wata makida ce ta yaƙi ya daɗa kira ya ce afil qaumi ibn abi quhafa a cikin mutanen nan akwai ibnu abi quhafa yana nufin sayyidina abubakar manzo Allah ya ce la tujibuhu kar ku bashi ansa ku shiru fa qala afil qaum ibn al-khattab shin a cikin mutanen nan akwai umar dan khattab manzo Allah ya sake cewa la tujibuhu kar ku bashi ansa abu sufyan ya ce inna haula'i qad qutilu ai waɗannan duk an kashe su duk sun mutu an kashe Muhammadu an kashe Abubakar an kashe Umar dan da a raye suke la'ajabu da sun bada amsa tabba Umar ibn Khattab yana nan duk da annabi ya ce kar a bada amsa ina ai da yaji an ce wai duk an kashe har an kashe har da Muhammadu an kashe su yace ina tintinin yace kazabta ya adu wallahi makaryacin banza makiyin Allah ƙarya kake yi wallahi yace ƙarya kake innal ladhi zakartahum ahya duk wanda ka ambata suna raye Muhammadu yana raye Abubakar yana raye gani Umar ina magana yace haƙiƙa Allah ya bar maka abin da zai bakanta maka rai ka shiga bakin ciki da damuwa ga mu muna raye sai dai ka mutu ya Abu Sufyan shine kad abdallahu laka ma yukhzika wa yasu'uka Abu Sufyan sai ba da ansa amma kafin nan yana so ku lura da wani fiƙiwa nan yanzu abu sufiyan kaga ai ba musulmi wani a lokaci haka ne ko ku ku duba da yazo jero manyan mutane ya fara kira manzon Allah ya kira ko waye na biyu abubakar waye na uku umar kaga dan shi a sai dai hada kayan sai gaba kenan asara goma da ɗari mutum ya waye gari yana zagin waɗannan bayan Allah yanzu ka duba a ce abu sufiyan ya fi ka fiƙihu Abu Sufyan yana matsayin kafiri Abu Sufyan ya san cewa bayan Annabi Abubakar ne bayan Abubakar Umar ne kuma da ba dan Umar din yayi magana ba da sai yayi magana ya ce a fil qaumi Usman bin Affan haka zai jero su amma yau wani ya zo wai yana zagin Abubakar yana zagin Umar ko wai bai yadda cewa wai Abubakar shike bayan manzon Allah ba bai yadda Umar ne a bayan Abubakar ba wannan ai ai tabewa ce ba ma kin yadda ba zagi da la'anta da batanci da kun ga yadda abin yake a tsari yadda yake tafi Allahu akbar to Abu Sufyan ya ji amsar da Umar ya bashi shi ma ransa sai ya baci kawai sai ce o'ul hubal o'ul hubal faƙan nabi sallallahu alaihi wasallam ajibuhu wai dan ya bakanta wa musulmi rai sai ya ce gunkin hubal ka ɗaukaka kamar ka ce wallahi sai hubal wallahi sai hubal wai yake faɗa irin wai ka ce wai wai wai, wai ma'ana gunkinsa shine a sama ya fi Allah ya fi annabi ya fi waɗannan sahabban habba a lokacin annabi kuma da ya ji kamar an tsikare shi ce ku ba shi ansa ajibu ku ba shi ansa malam kaga yakin baka kenan aka fara yi ka san akwai wani lokacin in an buga ka a baki kai ma ya kamata ka kai duka haka in aka tada kura kai ma ka tayar to sai kaga ana cewa to a sauƙaƙa a saurara a saurara ƙwarai kuwa mara gaskiya yana da wannan ɗabi'ar ya zage ka da baki ya gaya maka bakar magana ya sakkata ka ya saka kai shiru to wani lokacin yana da kyau a motsa shi a yi masa bayani ya gane me matsayinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku bashi ansa sahabbai kenan da ladabi suka ce ma na qulu me za mu faɗa to Allahu akbar suna jira a gaya musu me za su faɗa din yace yace yace qala qulu Allahu a'la wa ajal ku ce Allah shi ne maɗaukaki kuma shi ne fi kowa girma da isa ya ce o'ul hubal shi kuma annabi ya ce ka gaya musu Allahu a'ala wa ajal Allahu akbar kala abu sufyan da suka faɗi Allahu a'ala wa ajal abin ya daɗa dukansa duk wani ahud ne fa abu sufyan ya daɗa mai da martani ya ce lana al'uzza wala uzza lakum mu ne masu gunkin uzza ku ba ku da uzza ku musulmi ka ji arnanci mana lanal uzza wai yana ta mu ne muke wannan fa uzza walata wa manata din nan gumaka na wai wai ai mu muna da gunkin uzza ku kuma ba ku da shi ka faqala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ce ku ba shi an sa mana kaga wani lokacin ana son shugaba ya saurara na ƙasa su bayar da amsa kaga annabi nan shi yake cewa a mai da martani alaihi salatu wassalam ajibu suka sake cewa ma na qulu me za mu ce yace qulu Allahu maulana wala maula lakum ku gaya musu cewa Allah shine majibincin mu kuko ba ku da majibin ba ku da majibinci lalle mumini Allah shine maulana tunda kuka rike gunki ai ku rike banza ai ku rike shirme Abu Sufyan fa malam bai shiru ba ka san shi Abu Sufyan malam ka san me yasa yake wannan an ce daga cikin dalilin da yasa ya kafirce da ya kafirce ai ai tare suka tashi da annabi da haka yana jin zafi me yasa Allah ya fifita annabi akan shi me yasa annabi Allah ya bashi wannan matsayin sun taso sun yi yarinta tare ya Allah zai bashi wannan daraja da ɗaukaka shi kuma ya za a bashi a haka da haka yana ji da kansa a lokacin yana ji da isa kuma shine shugaban kafiran gabaki ne a lokacin kenan yana so ya kai martani ga annabi shi yana jagorantar bangaren kafirai mushrikai annabi kuma yana jagorantar bangaren musulmai mu'minai da haka shi yasa kage yake ta faɗin wannan maganganun sai faqala Abu Sufyan sai da cewa yawmun bi yawmi badrin yau yau ranar Uhud zamu meme sai mun rama abin da kuka mana a Badar kun san na gaya muku a Badar an musu kace kace yawanci manyan su an kashe su kuma an ribe an ribace su daga a cikin ribatattun yaƙi duk an kamo su bayi ne a ɗaɗɗaure da haka suna baƙin ciki su abu su fiyan shi sa yana zuwa ya ce wallahi ko ruwa ba zan zuba a kaina ba sai na koma na yaƙi muhammadu kamar yadda makaranta a nan gudu da haka shi abin da yake damunsa sai sun rama abin da aka musu a badar shine ce yawmun bi yawmi badrin wal harbu sijal fa ajabahu umar yace yaki sijal ne dan yaudara ne abin da ake nufi sijal wata ran ka yi nasara wata ran ayi nasara akan ka ba kuna ganin kaman kun yi nasara akan mu a badar ba to mu kuma yau za mu yi nasara akan ku a uhud shi ne ke tsoratar da musulmi akan haka sai umar ya bashi amsa la sawa'an qatlana fil janna wa qatlakum fin nar yace ina ba ɗaya bane in an kashe mu mu gawawwakinmu suna aljanna ku kuma naku suna wuta da haka ko an zo yaƙi a yau ƙaddara kun zo da makamin da ya fi namu kun zo da yawan da ya fi namu kun zo da ƙarfin da ya fi namu to qatlana fil janna wa qatlakum fin nari matattunmu waɗanda aka kashe mana duk sun yi shahada duk suna cikin aljanna ku kuma naku suna cikin wuta ya ma za ka yi kace wai wai wai wai daidai ne ai ba daidai ba ne ai ثم قال أبو سفيان وستجدون مسلة ثم قال أبو سفيان وستجدون مسلة لم آمر بها ولم تسؤني kai Abu Sufyan wala akwai magana yace idan an zo yakin nan za ku zo ku tarar da musula abinda ake nufi da musula za a kakkashe ku kisan wato kisan mai zanci irin kisan yankan kifi sadin za a daddatsa ku shine musula amma ina so in shaida muku ni ban yi umarni da a yi muku haka ba kuma amma ban yi bakin ciki ban an muku haka wannan fa duk barazana ce ta yaƙi za mu zo za mu yaƙe ku fin ƙarfin ma har ya kai ga in mun kama mutum a cikin ku sai mun daddatsa shi musula shi ne bayan ka kashe mutum ka samu takwabi ka sare kafafuwansa ka gutsutsura shi ka tattara shi ka zuba shi a cikin buhu haka suka yi wa sayyidina hamza akwai kafirin da sai da ya farke kirjin sayyidina hamza ya ɗauko hantarsa ya ɗaga ya ce wannan ita ce hantar Hamza ya ci hantar ya tattauna ta saboda wulakanci kamar yadda arnan fulato a wata shekara suka yi musulmin Najeriya na arewa a Jos a ranar sallar idi suka kashe musulmi suka faffarke suka ɗauki namansu suna yayyagawa duk muna da bidiyon muna gani Allah mana maganinsu Amin. ban manta abin da kuka yi mana ba wallahi ku sani sun maimaita irin abin da kafirai ne suka yi wa musulunci a da malam sayyidina hamza da aka ɗauko shi aka kawo shi annabi sai hawaye bai gane shi ba malam an gutsutsura shi ya ce ku rufe ku rufe ku rufe ku rufe shi ku rufe ku rufe shi ku rufe aje abin da shi har ne ai bai yi ba malam kafiri bai yi ba ya ce to za ku tarar da irin wannan abin da ya faru za mu kakkashe wasunku za a yi musu kaza amma ni ba ni na ce a yi ba saboda an yi ittifaki tsakanin musulmi da kafirai gaba ɗaya an hana kisan musula ko musulunci ne aka ce idan aka zo aka yi yaƙi ba a so a yi kisan musula ko a addini in ka kashe mutum ka daddatsa shi a ba a yi haram ne ko a cikin musulunci to su ma din a wajensu su ma sun ittifaki ba za a yi ba amma saboda arne daman bai da alkawari kaga yana ba da labarin ga abin da za a tarar da shi ya ce ban ce a yi ba wai saboda shi shugaba ne kar kar a ce shi ya ce a yi ya ce amma fa bai bakanta mun ba da na gani ban ban samu damuwa ba Allahu akbar mun yi bayani yaƙin Uhud da ku mantawa kuka mun karanta shi bi tafsir a wannan karatun daga ba sai na sake maimaitawa ba a yanzu abin da zamu dauka waɗannan ya uka ga baki daya menene darussan da zamu dauka ibnu qayyim ya kawo mana ga sunan ajire faslun fi mashtamalat al-khuruj ila turuq al-adu fi diyari amma na farko da zamu gane cewa a shi jihadi da an fara shi fa to dole sai an ci gaba yalzamu al-shuru'a fihi in dai aka fara to musulmi baya ja da baya dan ba matsoraci bane musulmi duk wanda ya sanya la'ama kayan yakin sa yanzu kamar annabi sallallahu alaihi wasallama ya riga ya sanya kayan yakin sa ya shirya silkensa da komai sai aka ce a ai abin nan sai ce ina ai ka'ida ne duk wani annabi inda ya riga ya yi shirin yaƙi ya saka kayan yaƙin sa ya rike takwabinsa to sai ya fita filin daga ba a saka kayan yaƙi wai kuma wai a juya annabi ya sa kayan yaƙi ya juya ina ina shugaban jarumai ne fa na cikin al'umma ai sai ya je ko ba kowa sai an yi kewaye an dawo ai warai kuwa yace babu ba maganan komawa sam sannan kuma ana nuna mana cewa ba wajibi bane a fita zuwa ainihin wato hanya abokanan gaba ko a cikin gidajensu um, an yi ta shawara lokacin da kafirai suka zo za su yaƙi mutane a Uhud babban munafikin nan Abdullahi ibn Ubay ibn Salul dan Salulu yace yace ku zaman ku kar ku fita ku yanzu za ku zo ku biya Muhammadu ya ɗauke ku ya je ya kai ku a halakar da ku ku zaman ku in za su zo su yaƙe ku zo su yaƙe ku ashe nufinsa musulmi su zauna kas su fita kafirai su zo su musu kofar rago su kewaye su ta harbin sai sun kashe su annabi ya ce a zo a fita duk wanda yake so ya zo a fita da shi aka fita amma abun mamaki sai da ya zabtare wajen mutum nawa ya ce yanzu ku annabi yana tafiya da sabbai fa shi kuma yana baya ne ku yanzu bin su za ku yi aje halakar da ku zuwa za ku yi aje a kashe ku duka duka yaushe ma kuka yakin kaza munafiki kenan malam munafiki bai yi ba aka gaya wa annabi aka ce ya rasulullah ga abinda wannan dan salulu fa yake yace ku kyale shi barnar da wannan munafiki yayi wa musulunci da musulmai duk annabi ya sani sahabbai suka ce wai dan me za a kyale wannan sai ce ku kyale shi la yuqalu inna muhammadan yaqtulu ashabu akwai irinsa irinsa irinsa dun na san su amma ba na so in zo in yaƙe su don kar a zo a yada a duniya a cikin mu suke kar a zo a yada a duniya a ce ai Muhammadu ya waye gari yana ta kashe sahabbansa saboda ya riƙe wuta kullum yana tare da annabi kullum suna masallaci munafukai Allah kuma ya bashi labari ya sanar da shi wasu wasu kuma bai sanar da shi su ba to waɗanda ya sani yana kallon su wata rana ya kira Huzaifa ibn al-yamani yace yace kaga wani wani da kake ganin sa masallaci yace eh yace to ka rabu da shi munafiki ne ya rubuta daman shi Huzaifa shine sahibu sirrin nabi ma'abucin sirrin annabi yace kaga wani wani waye ce wani shi ma rabu da shi munafiki ne duk sallar da yake munafiki ne kaga wani wani ya jera mai lis Uzaifa ya ce to an fasa kilis ya ce amma ba zan faɗa ba ni ba zan tona sirrin annabu ba ya ce duk na san su shi daman taska sirrin annabi ne ka duba ikon Allah kowa da matsayinsa bai gaya wa Aisha ba bai gaya Abubakar ba bai gaya Umar ba bai gaya Usman ba bai gaya kowa kawai sai Huzaifa ya kira shi ce gashi amma wallahi mala annabi hakurin sa haka za a zo a yi sallah a daidaita sahu suna sahun gaba suna sahu na biyu in za a je yaki a tafi da su amma Allah ya sanar da shi ya ce duk waɗannan duk ƴan wuta ne me yasa bai kashe su ba saboda kar a zo a rinka cewa Muhammadu ya yana kashe sahabbansa saboda ai a waje ai ba za a gane munafukai bane to illar munafiki daman shi a cikin gida yake malam da shi ake komai sai kun gama kimtsa abubuwan ku kirif sai zai balla kuma duk inda za ku samu ɗaukaka da ci gaba kuna tare da shi amma shi fa bakin ciki yake yi ciwo yake ji alamarsa duk abu na ci gaban addini baya so in dai munafiki ne in dai addini zai samu ci gaba to sai yayi suka to kuma ba yanda za ka yi ba wanda suka wahal da annaba a rayuwar sallallahu alaihi irin munafukai amma kalami lafiya alhamdulillah amma da ya zo madina ga musulunci yayi karfi yayi fawa ga kuma Allah ya jarrabe shi a cikin wato da munafukai a cikin madina da waje wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiquna wa min ahli al-madinati maradu ala nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum Allah ce sanu'adibuhum marrataini da waɗanda suke kewayen ku ya Muhammadu akwai munafukai taji wa min ahlil madinati da wanda suke yan cikin Madina ma akwai wanda sun taurara sun dahu akan munafurci kai baka san su ba har annabi ya bar duniya akwai munafukan da wallahi bai san su ba to kai ka isa ka san munafukan da suke tare da kai wallahi ba za ka sani ba ba za ka sani ba su munafukai wakilan kafirai ne su munafukai a fili ne suke bayyana musulunci amma a zuciyarsu kafirci ne kawai suna zama dai a ce dai su suna yi amma a zuciyarsu ba musulmi ba ne to kuma yau ba wanda yake wahal da addini da da'awar musulunci irin munafikai akwai su state state tabaka tabaka wallahi duk inda kaga an illata musulunci ko kuma an yi addini wani abu wallahi ko a gwamnati ko a siyasa ko a zaman gida ko a kasuwa ko a wani abu wallahi sharrin munafikai ne za a zo ana taro ana mitin za a yi wani abu an yi wani abu ce kai rabu da su kuna tare da su mutane na ne yalla bai ku bar mun kwangilan nan ni zan yi ta ai jama'a ta ce ya je can yana ɗaukar labarin musulmi yana kaiwa ya kuma ɗauko nauyin duk abin da za a yi na rashin mutunci wa addini da musulunci ya ce shi ya ɗauki nauyi zai shi kuma nan ku zo kuna girma ranka da ya kokari akwai ku kun san kokarin da muke muku a gwamnati kuwa kun san abin da muke ashe ko matsiyaci duk tsiyar da ake kullawa da shi ake kullawa tsinannu mun san ku akwai wanda mun san su wallahi wallahi tallahi akwai wanda kuma ba mu san su ba muna nan muna ta addu'a Allah ya mana maganin ku cutar da musulunci cutar da duk inda musulunci zai yi ci gaba sai sun cuce shi su zo su saka rigar musulunci su zo su yi ta kafirci su yi ta tsiya wai wai yuriduna li yutfi'u nurallah ko an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu Allah yaki Allah sai ya cika haskensa ba su isa ba walau kariyal mushrikuna walau kariyal kafiruna wannan addinin na Allah ne ba dan adam yake gudanar da shi ba amalanken ba dan adam ne ke kora ta ba Allah ke kora wannan amalanken da haka ba wani wanda ya isa ya tawaye addini wallahi za ka yi zamanin ka kai ka gama ka zo hawan jini ya kashe ka a iska ko ciwon kafa ta karka a banza kuɗin da suka baka da abin da kai ko kai wa turawa ko kai wa na gida ko kai duk abin da za ka yi ka ɗauki mummunan sana'a sana'ar banza sana'ar sharri sana'ar cutar da Allah sana'ar cutar da shari'a sana'ar cutar da addini ai masu addini nan kuma ne muna tare da su ba mai maganin su ai mu muka san halin su ai kai yalla bai ma baka ma san su ai kaza munafiki kenan tsohuwar ka bata sa'an naƙuda ba baka da aiki ga abun fada a duniya da yawa sai da musulunci za ka yi fada sai da islam kai ka isa ka isa kai fada da musulunci la wallah za ka iya kashewa ne ka kashewa ne kar ka ɗauka cewa don ka kashewa ne ka kashewa ne ka kashe musulunci ba yanzu ba annabi baya nan ba ba shi ne wanda ya zo da musuluncin ba ba ga addinin ana yi ba ga yadda musulunci yake yaduwa buɗuwarsa har ta fita lokacin annabi ma to wani zai zo ya ce wai dan ya kashe wata shaksiya ko ya kashe wani malami ko ya kashe wani figo a musulunci wai ya kashe musulunci wallahi kana bata kanka lokaci ne lokacin da ka kashe wani ko ka sa aka kashe wani lokacin kuma Allah zai tayar da dubunsa a ƙasan shi wanda suka fi shi yaji suka fi shi zafi citta masu tsokale maka ido ka rasa yadda za ka yi naka wallahi ba kai ba farin ciki a rayuwarka matukar za ka yaƙi musulunci ne wallahi Allah ya ganar da mu to ku gane wannan wa minha annahu la ya'zanu liman la yutiqu al-qitala min as-sibyan idan an zo yaƙi ku sani ya ku musulmi fiqihun shine duk wanda ba zai iya ba to ba a mai izini ya je yaƙi ko da yana so dan karamin yaron shi kai iya hakuri sai nan gaba za ka zo kuma wannan yana nuna mana imanin sahabbai tun fa ma ba su kai ba ma suna so su tafi tun ba su kai ba yaƙi fa malam jihadi ga yunwa ga tafiyar kafa ga talauci ga kaza amma saboda sun sha imani ni ko yanzu ana ta rikici da kai a sallar jami'i ko karatu ma baka iya zuwa talazumta ina ai an tafi wa minha jawazul ghazwi bin nisa'i wal isti'anati bihinna fil jihad a cikin bayanin isoshin yakin nan zamu fahimci ya halatta aje yaki da mata kuma ana iya neman taimako da mata yazo a riwaya annabi yana tafiya yaki da mata yudawun aljarha suna magani wa duk masu rauni su ne yan nosis nosis tun a lokacin annabi ana nosin ai su matan in an kashe sahabi ko an sare shi jini ya zuba to su suke zuwa da magunguna nasu ana a wannan lokacin na gargajiya sai a je a sassa masa a gyaggyara masa a janye shi a ajiye duk su suke yi su ba yaƙi suke ba su ba faɗa ba idan wani an sare shi yana jin kishirwa zai mutu su suke ɗaukan ruwa su kai masa to duk wani abu da ka sani na addini na da'awa akwai mata a ciki wanda kuskuren da yau ahlus sunna suke yi a cikin wasu abubuwan su sai ga mutum yana da kokarin addini amma matarsa ba bai sa ta a harka addini ba muna da masallatai ana ta darussa amma ba mu bude bangaren mata suna zuwa suna halarta ba ana lakcoci na wayar da kai da ilmantarwa amma matanmu sai dai su haɗu a gidan biki yanda matanmu suke taruwa a gidan yini da gidan biki da event event centers wallahi ba sa taruwa a wurin lakcoci da wuraren karatuttuka amma ko kuma ga ku a cike a masallacin juma'a ga ku a wuraren karatu amma kuma matan ku ranar lahadi kuma ranar asabar lahadi su tafi su je event center a ga mace tsofai tsofai da ita ta tsufa ta matse ta kwakwale ta je ta shiga wai ita ma sai ta yi rawa subhanallah ta saka sakadali ta saka matsatsan abin tsohuwa da ita fa uwar amarya wannan ba daidai ba ne yau duk inda ka ga wata event center a garin nan suwa suke cika ta mata da in dai asabar da lahadi juma'a asabar lahadi ta sai dai baka zo wuce ba wata za ka ganta kamar tsinkewa za ta ta ɗaure ko ina ɓal ta haɗe jama'a daya raƙwaƙwarsu raƙwaƙwarsu raƙwaƙwarsu raƙwaƙwarsu kuma wallahi galiban ba ko kobo aljihun suke zuwa ko taro babu na adaidai ta samu ma da ƙyar za su samu tsawanta ta cika mata amma sai an je an yi sabon Allah sai an saba Allah wani kwanan nan wani yazo yake ga mu yace wai ana ta rikici da wani yaro zai aure a wata yarinya kai za ta yi aure da ƙyar fa aka samu fa saurayi da ƙyar fa aka same shi to samari yanzu ai da ƙyar ake samun su sai an yi da gaske wallahi ai ku mutane na ina muku murna wallahi wallahi ai kun yi kasuwa ai sai kabbara ba kuɗi talauci ya hana ku aure amma wallahi malam yarinyar nan malam mitin aka zo ana ce da ita akan event center ya magana event center a ce ki ba za ki haƙura da wannan ita sai an je event center a je a yi kiɗa a yi rawa abokanan ango su zo abokanan amarya su zo iyayen ango da waye a zo a yi rawa a yi shedanci a yi waye wallahi idan ka ga abin da mutane suke yi a event center nan labarin bai da daɗi kamar ba 'ya'yan musulmi ba tsiraici na fitar hankali dole sai sun bayyana tsiraici wata daga nan gurin event center an ɗauke ta a mota an gama lalata zancenta ya ƙare wai yau wai yarinya ba ta yadda ba in dai an yi aure wai in ba a je da ita event center nan ba to ba a yi ba gashi nan wayoyi a wayoyin kuna ganin abun kunya kaga angon ya zo da gemun su da babban riga da zanna bukar dinsa ai shi musulmi ne dan Kano ne ko dan Jigawa ne ko dan kaza shi kan ya zo da kamala Allah ya taimake mu da angwayen da ba su fara lalacewa ba suna sa duk yadda amarya za ta yi ta zo a tsiraice mijin kuma ya zo da babban riga ba ku lura ba haka za a zo ana rawan tana kakkarewa tana shi kuma yana ta karkada babbar rigarsa haka yana yi ya zo yi a zo dai a haɗu ne sai an je an kashe kuɗi a je a kashe kuɗin ibin santa a dawo a yi auren babu hun shinkafa guda ɗaya a sito ɗinku ina so in takaice maka zance ɗan uwana ka san akwai matan da yau kashe auren ma suke yi idan wato kashe ma ɗaura auren sai an haƙura ɗaura auren tunda ba za a je ibin santa ba wani dan uwa bawan Allah ya ce wallahi tallahi Allah ya sani ba da kuɗin kama gurin nan tace ashe ba kama shirya ba yace to me kike nufi tace wallahi sai dai a daga kuma wallahi dagawa akai saboda bai da kuɗin da za a kama ibn santa ita irinta ai aure ba a je ibn santa ba irinta ai aure ba a yanka kek ba irinta ba ai ba ai aure akai ta ta ta ta ta ta akai abin nan ba wannan ba su ne ayan musulmin a yau sai wanda Allah ya zaɓa. Iyi, an gama iban santa an kashe kuɗin kuma a zo, malam ai ban gaya maka ba, akwai inda aka je aka yi iban santan da aka gama, aka koma za a kai amaryar, an gwaye shi a ɗan saurare ni tukuna, ka san babu gidan? Wallahi malam ba a samu gidan ba. Bai da kuɗin da za a kama gidan ana ta buge-buge. masu haya kuma sun ce ba wata shegiyar amaryar da za a sa musu a gida sai sun karɓi kuɗinsu haka suka faɗa an amma fa an je event center an ɗauki hoto an yi rashin mutunci an yi duk abin da za a yi amma an dawo gidan da zai ajiye amaryar babu yana faruwa bila adadin ko a je an gama kashe-kashen kuɗin yanzu da event center za a kama da abincin da za a ci da waye-waye da za a zo da mai da sauran ka dan har haɗa man ka ƙara jari a kasuwarka a sai maka ƴan buhunan shinkafan ka da ɗaya taliyar ka da dan waye da sauransu ka ci to to ba sa ganewa samarin ba sa ganewa yan matan ba sa gane kuma ni kullum abin da yake bakanta mun rai wai mutum wai yazo zai aure kai ne miji kai ne ango wai ka tsare wata yarinya budurwa tana dila kawai tana juya ka in ta rena ma hankali wai sai ta hada kawai da kawayenta ni ba zan yi wata magana da kai ba ga kawayena nan ka je ku tattauna da su da kawaye kawaye ne su za su tare masa a gida wallahi malam wallahi sai a saka malam kai wannan mutumin ya gigita ba wallahi aka rena maka hankali wallahi da kawaye za ku ta bage ni ciniki na nawa za ka kama mana to kaza kaza ka zama banza kai ma wallahi ka ce kinga kinga ni musulmi ne kuma ahlus sunna ne ni kwarai da gaske maganan wani wani kaza kaza kaza ba zan yi ba wallahi da kudi na kace wallahi ina da kudi kuma wallahi ba zan yi ba in zaki auren bismillah in ba za ba a fasa ban kayana gobe gobe ka zo sai mun hada maka guda 27 wallahi ƙaryar banza ƙaryar wofi kawai ka ce a ta sa ka saba Allah ka ce ba za a saba wa Allah ba aure na ba za a yi ba yawa ba za a yi ba my love ba za a yi ba eh ai haka suke faɗa ai za ka zo kana mana kabbara anan amma ka je can ba za ka iya yi ba ai wanda na koya maka sosai ka ce ba za a yi ba ka gama kuma kai mata dariya ka ce to ya kwarai ku da gaske ai sai ka ce ai wannan bai taba soyayyar mu da ke ba ai amma Allah a taba Allah ina ya ce ba za ki kace mata ba za ki taba fahimta ta ba ai wallahi kanin babana mamana ta ce ki je ki gaya wa babanki da mamanki ba zan yi ba in ban da kai ma matsau da shi ban zama ne wallahi ba za a fasa auren ba ka ce ba za ka gwada ka gani ko gobe ko jibi wallahi ba za a fasa ba haka kurin wani uban shi ma yana kwance a asibiti maganin ciwon hawan jini da ciwon suga yake nema a taimaka maka je kashe kuɗi a banza Allah ya mana afuwarsa eh ai saboda ka riga ka yi auren ka ka gama shi ka da ba kai bane da da zan dandana ka inji inji yaya kake Allah ganar da mu Allah sa ƴan matan mu su gane Allah sa samarin mu su gane babu aure mai daɗi irin auren da aka bi Allah malam wallahi ba aure mai daɗi irin auren da aka bi Allah ba aure mai muni wanda aka saba wa Allah mun yi bincike mun tabbatar da da yawa daga cikin matsalolin tarbiyya da ake samu yau tun daga auren ne ake saba wa Allah sai Allah ya jarabe ku da ya fadararru ko yaro ya tashi kaga bai da aiki baya son sallah an yi an yi ya iya sallah ko ga yana bin ƴan uwansa ƴan mata yana kaza kaza ko ya fara bin yara ko ya gudu ya ƙi dawo gida sai cikin dare ko kaga ɗan ƙaramin yaro an kama shi yana yana yana yana yana bin mata wallahi duk wannan saban Allah da ake yi ne wallahi Allah yake jaraban ku al'umma musulmi kuma ku mutanen kirki ku fito kuma ku nuna alheri in za a je ibn santa ka je ki ka ce ki hada duk abokanan ki da kika sani zan gayyato miki malam wani ko malam malama wance za a zo a yi nasiha da wa'azi kwarai kuwa a zo da qur'ani izu 60 duk araba musu da hisnul muslim wacce za ta karba ta karba wanda ba za ta karba ba ta bar mana kayan mu a wurin za mu dauka mu tafi da shi kaga an ci abinci an yi walima an zo an nuna adan kuma an yi wa'azi an yi da'awa amma a zo a ta kada kada da rayi rayi balagagge malam kaga balagagge malam fitsararren yaro ya zo yana yanzu za a yi kiɗan ango da amarya ango wawa haushi abun bakin ciki malam su karewa 'ya'yan mutane kallo su karewa matan mutane kallo ai na gaya muku an taba gayyata na wani guri wani dan wane ya gayyace ni wani gari ne ma wallahi na kone mai tun shekarun baya haka malam muna da ɗayar walima da abin na ce to muka je ha ni dai muka je zama na ga guri ana ta gyaggyarawa ana abin nan ha na ga ba irin wurin mu na ustazai na harkar wa'azi da last speaker ba na ga high table na ga wani abu kamar kek na ga wurin zama a can na ga kayan kida a can na ce to muna zaune irin kafin amarya ana jiran kuma amarya da ango kowa fa ya zo wai amarya da ango ba su zo ba wai sai mun jira da ge mukan mu gaba daya sai na cewa abokin zama na nace to ni fa ina ganin gurin nan bai dace da ni ba irin guri na bane nan gurin yace amana haba ai ba wani abu dai ai a dan yi musu nasiha nace anan din malam amarya da ango suna zuwa sai aka saki kida gurin raka kafra kaka kaka tap tap tap tap nace to sai na ga gaba ɗaya ma da na duba abun event abun wannan din me ake ce da shi takardar nan ta agenda sai na ga gaba ɗaya ni suna na kan a ƙarshen duniya ma aka sani ma sai sun gama iskancin su gaba ɗaya sannan sai a zo a yi wa'azi ai malam kawai bakin ciki ya ishe ni malam kamar in rufe angon nan da duka na cewa abokin zamana na ce to ni kam na tafi na ce yan hizba ce ku zo mu tafi na ce ni ba za a yi wannan rashin mutuncin da ni ba dan renin hankali ka gayyace ni ka zo ka kira ɗan kiɗa da waƙa mu haɗu a wuri guda saboda baka da mutunci ai wannan wulakanta addini ne wallahi kuwa ai ba daidai bane addinin neman kai ake da shi na ce a me zai yi ba fit na fita ya aka yi malam na ce a sai an jima na ce karka sake kira na wa'azi kuma ka je can ku je ku kare da yan kaɗe kaɗan ku ashe wallahi zuwa aka yi malam sai ga amarya a tsaraice muna zaune ba a kwance gura an samu a gaba amarya ta zo tsirara ina malami mai wa'azi da gemu na ina zaune ina kallanta haba mala haba mala ta zo da tsirara da ƙawayenta su sojin goma sha biyu ga ango shi ma ya taho aka fara sa kiɗa za a yanka kek na ce a na kama hanya na taho sai kano na dawo ina faɗin wannan ne saboda a cikinku akwai masu gajeren tunani ba su sani ya kamata ba mamaki kuma ko a cikin abokane ne wani ya sha'awa ya ce ai ya kamata a yi wa'azi kuma mu ranga muku wani abin da suke yi wallahi tallahi malam a harkar event event din sai a kashe wa event center miliyan kaza wallahi idan an zo wa'azi in an ci sa'a malam in an ci sa'a wallahi a kashe dubu hamsin ko dubu ɗari ɗaya Allah sun fi kashe sun fi kashe kuɗi akan wannan kiɗe-kiɗen banza har yanzu ba mu waye ba mu ba za mu yi na musulunci ba ba za mu yi ba ka yi walima mai kyau ka samu abinci mai kyau ka kira aboki abokananka a ci kashin kaza a babballa a sha a more ka ce wanda ya wanda ya ji ba daɗi ya zuciya ya je ya aure haka ake yi amma ku zo ku kare da sabon Allah na ga ranka ya ɓaci ka yi haƙuri wancan wataƙila ko an ɗan taɓa shi ne na'am ni ni abin da nake cewa kullum kada yan event center su ce mun kashe musu kasuwa a je event amma ku musuluntar da event na gaya wani attajiri na ce me zai hana kai kai kai islamic event center kaga duk suna sa event event ko kai kuma ka sa me islamic event center ka ƙayata shi ka kashe mai kuɗi duk taron da za a yi ya dai maza zalla ya mata zalla ka samu wasu malamai da ka kware suka kware kake da alaka da su an zo taro ka gayyato su su zo su yi nasiha wa matan nan idan mata suna so su je event center a ce eh ku je amma walima za a yi kuma nasiha za a yi ko dai malam wance akwai malamai mata a garin nan da yawa malama wance malama wance ko malam wane malam wane a zo a yi minti talatin ana musu nasiha su yi tambayoyi a tashi shikenan Allah sa albarka idan kuma ba za a yi wannan ba to ko ba za a yi na shedan ba kin yadda in ta ce a wancan za a yi kace to ba za a yi ba aure kuma za a yi shi in kuma kin fasa bismillah dama ina da wasu suna jira na alayi Allah ganar da mu na san ba iyawa za ku yi ba tsoro ne da ku an zo sai ku gigice ku ku firgita وجواز الانغماس في العدو كما فعل انس من النضر وغيره ya halatta idan an zo za a fara fafatawa mutum musulmi ya iya daukan kansa ya shiga cikin kafirai ya kai musu farmaki kamar yadda Anas ibn Nadar ya aikata yace yana jin kanshin aljanna inni la ajidu aljanna duna uhud ina jin kanshin aljanna anan bayan dutsen uhud din nan ya shiga ya fafatawa to in ta kama ai haka za a buga wannan imama idan karaja salla bihim qa'idan wa sallu wara'ahu qu'udan idan liman ya fita da su in ta kama za a yi sallah a wurin yaƙi ana iya yin sallah a zaune su ma mun su yi sallah a bayansa a zaune saboda yanayi ban ba mamaki in sun tashi sun tsaya a ta harbin su da kibiyoyi to sai su yi a zaune kuma ana iya yin salatul khawf wa anna du'a bi shahadati wa tamanniha laysa min al manhi anhu kama fa'ala ibnu jahsh ko mutum ya roki Allah ya azurta shi da mutuwar shahada burin yayi mutuwar shahada Allahumma rzuqna shahadati fi sabilika wannan ba abin ki bane kamar yadda Ibn Jahsh ya ya aikata mutuwa ce aka ce karkace Allah sa ka mutu karka faɗa wannan ba daidai bane saboda ai baka san ba in ka mutu ya zaka yi amma shahada ka ce Allah ya baka shahada idan mun kai mutuwar shahada ai kaga mutuwa ce mai kyau wa annal muslima idza qatala nafsahu fa huwa min ahli nari ka wato karmal ko kirman aka ce musulmi in ya kuskura duk musulmin da ya je ya kashe kansa da gangan to dan wuta ne kamar yadda wani a yakin din aka zo ya kasa yin hakuri ya kasa hakuri an sare shi saboda bakin ciki ya sa takobi ya kwanta akan takobin da ya huda cikinsa aka zo wurin manzo Allah ya ce yana cikin wuta to ku sani duk wanda bacin rai ya dauke shi ya kashe kansa duk wanda fushi ya dauke shi ya kashe kansa to dan wuta ne ko a sahun gaba yake zama a wai wai wani ya nemi wata budurwa wai an kada shi wallahi tallahi shi a bashi fiya wata ai mene fiya fiya da fiya wata zance a bashi wai fiya fiya zai sha saboda bawa ne kai amma ta wannan zaman zaka sha fiya fiya fiya fiya yana ta rikici fa ana kama shi wani ya ce ku sake shi don iska ya je ya sha wani kan ma ya ma je ya sha wai kawai ya ga invitation ɗin budurwarsa za a ɗaura wani ran lahadi karfe sha ɗaya a masallaci kaza ya ce ye sai je sha magani ya sha fiya fiya ana ta yanzu mutuwa za ka yi yanzu baba kashe kanka za ka yi yanzu kaza yana ta faga yana ta amai haka kuma iyayen suka ɗauke shi ka kai shi asibiti aka yi ta tsura mai madara aka yi ta allurai wannan jahilci ne rashin addini ne kai yanzu akwai wani abin da zai sa kashe kanka a wannan rayuwar wannan rayuwar da ke da tsada kar ka kuskura ku sani jama'a duk wanda i kashe kansa to sai ya shiga wuta manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi wanda isa wuka ya burma kansa sai ya zo ranar kiyama da wukar a hannunsa yana ta burmawa kansa wanda yayi kaza yayi kaza sai ya gamu da duk bala'in da yayi wa kansa ya kashe kansa idan faɗowa ya daga sama sai ya gan shi haka a kiyama wai wani wai ya rasa aiki wai da takardunsa ya rasa aiki ya nema ya nema ya je duk bai samu ba kawai sai ya hau irin dogon abin din nan dalbato irin mas din nan na masu waya ya je ya hau can sama yana rike da fayil dinsa ya ce ko a samu masa aiki ko ya dirko wallahi tallahi ko malam zuwa akai ana ta roƙon sa kaje dan Allah kai hakuri ka sauko yace akwai aiki wallahi wala ba akwai shakkiyanci a ciki wallahi malam yace inda aiki to in ba aiki kuma zai sako ya kashe kansa shine wani abin da yazo yace to ka zo in ka sako za a baka za a sama maka aiki jahilci rashin addini ka je ka kashe kanka kana mutuwa zaka ci karo da walakiri yana dukan ka wallahi sai ya kai ka wuta alƙawari ne haka annabi ya faɗa wai wani ya balbala wa kansa fetur bayan sati ai ya kashe kansa in dai yana sane ya watsa wa kansa ko fetur ko ya sha guba ko mai duk ɗaya ne ai musulmi ya kamata a jaddada muku wannan wani in yi fadi a jarabawa wani in yarsa aiki wani in yi kaza kwanan da wani ya zo yana mun fatawa wani shi wallahi damuwa ta dame shi yake kamar ya kashe kansa na ce in ka dai biya hankali wannan damuwar ta duniya ita ta maka sauki in ka kuskura ka aika kanka lahira bala'in da zaka gamu da shi wallahi ya fa nan wanda yanzu za mu zo ka ganmu mu ganka ka fita ka yi zage-zage ka nemi abin da za ka ci amma in ka kuskura ka kashe kanka wallahi za ka ga tashi hankali tun daga kabari za ga bala'i da ku gaya musu sannan wa anna shahida la yughassalu wa la yusalla alayhi wa la yukaffanu fi ghairi thiyabihi illa an yaslubaha ko yuslabaha yace shahidi duk wanda ya mutu a filin yaƙi ba a wanke shi wanzu Allah ya ce ku basu a cikin jininsu za su tashi da jininsu ranar tashin alkiyama sannan ko sallah ma ba za a yi masa ba a ce wai za a yi mai irin sallah ta jana'iza haka za a sa shi abun ne shi kamar yadda wasu malamai suka faɗa akwai sabanin malamai akan wannan qadiya din likkafani fa shahidi ba a sa masa wani likkafani da rigarsa da aka kashe shi da jinin jihadin nan da shi ake zuwa ake binne sai dai in an zare rigar to wannan sai a sa masa likkafani wa annahu idza kana junuban ghusila ka, ka handala amma shi shahidin in aka gane yana da janaba a jikinsa to za a yi masa wanka kamar yadda aka yi wa hanzala an ce hanzala saboda akwai janaba a jikinsa yasa aka yi masa wanka wa anna shuhada'a yudfanuna fi masari'ihim li amrihi bi radd al-qatla ilaiha kuma dukkan wani shahidi kamar yadda ya tabbata a yakin Uhud inda aka sare shahidi inda ya fadi inda aka kashe shi anan ake tona rami rami abin ne shi annabi ce kar a canja musu wuri anan yasa yanzu kullun idan ka je Madina ba kana zuwa shuhada Uhud ziyara ba ai wannan filin makabartar da ka je inda kaga an kewaye nan ai anan aka fafata ai a nan aka yi ta bugawa annabi ya ce kar ku ɗaga su ku binne su a wurin wannan kuma shi ta sunna ta mutuwar wato shahada Allah ji kan sahabbai wa jawazu dafn al-ithnayn wa thalatha fi qabr wahid kuma a shari'a jama'a in larura ta kama ya halatta a binne mutum biyu mutum uku ma a kabari daya kamar misalin an yi mutuwar kwalara ko an yi mutuwar ta annoba ko an yi wani yaƙi Allah kiyaye ko wani rikici ya sa an kakkashe mutane Allah kiyaye to gawawaki daga wannan sai wannan tonon kabarin ya zama wahala kawai a nemo gireda ta yi dogon tono an gane a nemo gireda sai ce dogon tono kamar irin tonon ramin kwatan nan ta yi mai tsawo kawai an zo a rinka jefa su haka ana jefa su haka ana jefa su haka ba laifi ba ne don an zo binne an minti mutum ashirin talatin hamsin akwai akwai wani cikin fadace fadacen nan da aka yi a nan arewa na ƙabilun nan da suka yi ta kashe mana musulmi ana nuna hoton wani guri da aka binne mutane malam guri ne aka buɗe ya kuma sallacin nan kawai in dai an zo sai dai a ajiye mutum a tafi a ajiye mutum a tafi a ajiye mutum a tafi a dan tura ƙasa a ɗora wani akan a tura an binne ya fi mutum ɗari a rami ɗaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wannan ba laifi bane in ya kama larura ta sa za ku binne mutum ɗaya mutum biyu a kabari in bukata ta kama wannan ya halatta وهل دفنهم في ثيابهم استهباب أو وجوب دفنهم في ثياب استهباب أو وجوب الثاني أظهر shin binne shahidai a cikin kayansu na sawa wannan mustahabbi ne ko wajibi ne shahidi a binne shi da rigarsa da aka kashe shi wannan mustahabbi ne ko wajibi ne yace asani azharu na biyun shi ya fito a fili ma'ana wajibi ne a binne shahidi da rigarsa in dai mutuwar shahada yi wa minha أن المعذور كالأعرج يجوز له الخروج mai uzuri kamar gurgu in ya ga dama zai iya fita asali gurgu baya kansa ya je jihadi amma in ya ga cewa zai iya fita a haka ya halatta ya fita ba za a hana shi ba wa annal muslimina idza qutilu idza qatalu musliman yazunnunahu kafiran fil jihadi fadiyatuhu fi baitil mali li'annahu arada an yadi abahu zaifa yadi abahu zaifa ibn al-yaman فامتنع حذيفة من أخذ الدية وتصدق بها على المسلمين wato wannan hukunci ne ibn al-qayyim ya kawo cewa idan har aka samu kuskure a yaƙi musulmi suka kashe wanda suna zaton kafiri ne amma kuma ashe ya musulunta kamar yadda aka yi wa baban Huzaifa al-Yaman din kun ga Huzaifa ai sahabi ne to babansa kashe shi aka yi ashe ya musulunta wanda ya kashe shi bai san cewa ya musulunta ba sai daga baya sai ya bayyana aka kashe baban shi annabi ya ce to ni zan biya diyar Huzaifa ya ce a'a wallahi na yafe na yafe na bada ita sadaka ni ne zan karbi diyar babana amma na yafe akwai wani wanda aka je yaƙi yana ashhadu an la ilaha illallah wani sahabi yasa takobi ya tsare shi sabai suka zo suka ce wa annabi wannan fa yana kalmar shahada ba aka kashe shi ba manzo Allah ya sa wannan sahabi a gaba yace kai aqataltahu ba ana ma qala la ilaha illallah yanzu kashe shi kai bayan ya ce la ilaha illallah yace ya rasulullahi ba dan Allah ya faɗa ba sai annabi ya ce ashaqaqta an qalbihi ka ya ga zuciyarsa ne har ka gane ba dan Allah ya faɗa ba mutum yana kalmar shahada ka kashe shi ya ce ya rasulullahi ba don Allah ya faɗa ya ce to yaya za ka yi da la ilaha illallahun sa idan kiyama ta tashi malam ka duba wannan fa ana zargin kafiri ne fa aka kashe shi kuma sahabi ne ka duba irin tuhumar da annabi ya masa ina wanda zai zo ana faɗan daba kwarin ya fasa kwalba ya soki cikin dan uwansa ina wanda yake yawo da wuka kawai a daidai tuhunsa da an zo an yi rikici fa fa ya faffasa mutane saboda ba addini ba ilimi ba shari'a da an yi rikici tsakanin matasa yau unguwa da unguwa ina wanda zai zo a rikicin siyasa kurin a rikicin siyasa wani yana supporting wani wani yana supporting wani da dauki makami ka kashe wani me zaka ce da la ilaha illallah sa a ran tashi alkiyama na rantse maka da Allah duk wanda ka kuskura ka kashe shi ta dalilin siyasa ka shiga uku ka shiga uku ina gaya maka ka shiga uku musulmi mai sallah ya kashe dan uwansa mai sallah manzo Allah ya faɗa a hadisi Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa duk wanda ya kashe wani mai mai imani musulmi yace wallahi a kiyama sai ya sha shaƙo shi ya rungumo shi ya kai shi gaban Allah ce ya rabbi sal hadha lima qatalani ya Allah ka tambayi wanda me na masa ya kashe ni Allah zai ce a hadisin Allah zai ce ku kai shi wuta ku tafi da shi wuta amma ka zo ka kashe wannan ka kashe wannan a rikicin bal ka kashe wani a rikicin siyasa ka kashe wani rikicin unguwa ka kashe wani rikicin daba ka kashe wani kai ka iya kisa za ka gama kashe kashenka duniya bakin cikin ta zo ya ishe ka ka rasa inda za ka sa kanka ka zubar da jinin mutane bila adadin za ka duk abin da za ka yi karka kashe mutum karka kashe mutum ko duka ne mai karfi da zai iya kashe shi karka yi da ki dai wani gurin da ba za a iya abu nan ba da haka ya kamata a kiyaye don Allah ya koyan uwa musulmi don haka idan musulmi ya kuskure ya kashe wani musulmi a kuskure to sai an biya diya diyar kuma baitul malin musulmi ne za a kai in an karɓa diyar ko kuma baitul malin musulmi ne za su biya diyar kamar yadda aka yi wa baban huzaifa a ibn al-yamani to wannan sune fa'idoji da zamu iya samu a cikin wannan yaƙi sannan sati mai zuwa zamu tashi fa amal hikam allati fi hadhihi al-waqa'a hikimomi na Allah da za mu iya tsinta a cikin wannan yaƙi na Ohot abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuma harshe muna neman afuwar Allah tabaraka ta'ala wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum